إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غرّاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد أموام ستار البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Litinin daren Talata 25 da watan Shawwal idan shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 15 da wata na biyar watan Mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad-dawa na babban malami wanda ake sani da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-Furqan da yake cikin wannan gari na tawa a a jamhuriyar Niger yau za mu tashi darasi na sha ɗaya a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na wannan littafin kuma wannan shine halka ta ta sha ɗaya malam ya koro muna bayani a wancan sati game da abin da ya shafi cewa hukunci da aikin ɗan annabi adam yana jayo sakamako a rayuwa aljaza'u min jinsil amal sakamakon dan annabi adam daga irin jinsin aikin da yake aikatawa ne sannan kuma malam ya nuna cewa ubangi subhanahu wata'ala ya gina wa dan annabi adam watan gun samun alkhairi a duniya da alkiyama da kuma samun sharri duniya da alkiyama a cikin littafin sa Allah ya gina wannan ta hanyar ayyuka ma'ana duk abin da zai samu mutum to sakamakon aikin da yake yake aikatawa ne sannan kuma Allah ya gina sanya sakamako ta hanyar sharadi sannan kuma idan aka samu aka samu al'illa to ma'alul fa zai fito aka idan aka samu as-sabab al-musabbab zai bayyana shine maliki cewa hadha fil qur'ani yazidu ala alf mawdi'in wannan zancen malam yace a qur'ani mai girma kurare da Allah subhanahu wataala yayi irin wannan bayani ya fayyace ya ja hankalin mutane ya bada labarin ayyukan da al'umma suke aikatawa kuma irin hukuncin da shi Allah yayi ko kuma aikin su ya jayo musu malam yace yafi guri watan dubu a Qur'ani mai girma a cikin littafinsa madarijus salikin yake cewa da ashe kamar huri 200 ne haka ko 100 to da za iya kwararo muna su amma kasancewar abun dubu ne to in aka ce za a yi bayanin su kaga za a doki dogon lokaci ana an tsawala karatun ko sai ce fataratan a wani lokaci يرتب الحكم الخبري الكوني والأمري الشرعي على الوصف المناسب له أول لوكتي الله سبحانه وتعالى ما في يول لوكتي يرتب الله يناجينا الحكم الخبري حكمتي وندك نلاباري alkauni wanda yake na abin da ya shafi kauni yanayi wal amru shar'i da kuma umarni na shari'a alal wasfil munasib akan wasfi wanda yake wanda ya dace ma'ana so diyawa Allah subhanahu wataala ya gina hukunci na shari'a wanda yake bada labari akan abin da ya shafi wannan rayuwar ta duniya da kuma umarni na shari'a akan suffanta abu akalar da shi wannan abun ya dace da shi to kamar wannan maganar malam yayi ta a dunkule sai ka wani misali dan ya dan mu gane sai ce ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wataala da yake fada yace falamma atau an amma ruhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in falamma atau an amrina lokacin suka yi girman kai game da umarnin Allah subhanahu wataala umarnin mu kenan nunul azma nunun ta girmamawa ta girmawa Allah subhanahu wataala Allah ce kulna falamma atau an manuhu an lokacin suka yi girman kai game da abinda musu Allah muka hana su akai kulna sai musu Allah muka ce da su kunu qiradatan khasi'ina ku kasance biran rakuna kaskantattu a rayuwa wannan labarin ashabu sabti ko mutanen da aka yi a wata ƙasa wanda mafi yawan malamai suna danganta wannan ƙasar a ƙauli mafi rinjaye cewa ƙasa ce ta jaudan ƙasa ce ta ta jaudan wanda ayar tana cikin suratul a'raf tun daga aya ta 163 Allah yake bayani yace was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi as-sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yastabituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsutun alati was'alhum ka tambaye su labari 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr akan wata alqarya wani gari wanda ke kusa da jaudan a yanzu alace wannan garin yana kusa hadiratul bahr yana kusa da teku wanda su wayannan mutanen sana'ar su sana'a ce ta kamun kifi da su suke suka yi baze a wajen rayuwarsu wajen samun kudin shiga na yau da gobe to sai Allah subhanahu wataala watan ya jarrabe su kuma sai aka umarce su da wani al'amari mai girma wanda Allah ya ta idh ya'duna fi sabti lokacin suke ƙetar iyaka game da sha'anin ranar Asabar, wanda ranar Asabar rana ce mai girma a waje sai Allah ya jarrabe su cewa a ranakun mako rana guda shida an yarda an baka lasisi ka je ka ta kamun kifi, amma ran Asabar kad wanda ya fita tafiya kamun kifi. Sai ya kasance a ranar Asabar ta'ati ta'atihim itanuhum yawma sabtihim shur'a a ranar asabar sai kifin ya dinga zawwa kana ganin shi yana tsalle ga kifi ya fito har bakin kogi amma ba damar ka ka kama sa amma wa yawma la yastabituna la ta'tihim rada ba akabun kifi ba sai ka zo ka haka ka tajira ciru ba ka ganin komi to sai suka yi wata hila tun ranar asabar kifi yana yawo amma daga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ranan sai mutun yazo ya wuni ba zai samu ko kifi dai ba amma ran asabar fa gashi nan har fituwa yake yana kada muku bindi yana komawa sai suka ce tunda haka ne bari su wata hila sai sai mutun ya gino ya jayo ya gina rami daga daga tekun sai ya gina wasu ƴan ramu haka wanda in kifin yayi tsalle tsalle to sai ya fada cikin wannan ranan in yazo lahadi sai ya kwashi da suna su simu Allah wayo wannan hila dubara ce tasu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kadalika nabluhum bima kanu yafsukun wannan mun yi wannan ne dan dan mujarrabe su bisa abinda suka sance suna aikatawa na fasikanci sai aka samu su daga cikin mutanen da yake kullun da Allah ba sa karewa ko a kullun na Allah ba sa ba sa yankewa sai aka samu su daga cikin malamai da suka ja musu kunne wasu kuma suka ce ba ruwanmu da su suka ce a'a mu dole sai mun fada koda za a zarge mu koda za a bata mu da rai shi ne sai Allah ya ce wa iz qalat ummatun lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum dan kuke wa mutanen da in Allah ya ga dama zai musu azaba ko kuma in Allah ya ga dama wato zai azabtar da su ko kuma ya halakar da su me yana ku na dole sai kun damu akan mutanen da Allah ya hana su yin al'amari kuma suka zo suna aikata wannan al'amarin me yana ku ne musu wa'azi in Allah ya ga dama to Allah zai iya halakar da su baki dai sai ya ce su mutu sai halakar da su baki daya ko kuma Allah subhanahu wataala ya rike su da azaba ya dandana musu azaba a rayuwa suka ce qalu ma'diratan inda rabbikum suka ce wannan muna yanke musu hanzari ne a wajen ubangijinsu dan kar mu je kiyama Allah subhanahu wataala ya tambaye mu kuna aikin ni Allah ya tambaye su shin ba ai muku ba nasiha ba cewa kamun kifi ranar asabar bai da kyau su ce Allah su ba wanda musu wa'azi suka ce a'a ma'aziratan inda rabbikum kamar muna yanke hazari ne saboda kar mu je Allah ya tambaye mu me yasa muna ganin ana banna a cikin mu ba ma yin magana ba ma tunatarwa sai Allah ce wala allahum yattaqun kuma wataƙila ta hanyar yin wa'azin za su samu jin tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ce falamma nusu amma zukiru bihi a lokacin da suka yi kunnan uwar shagu suka watsar da abin da aka yi musu nasiha a kansa na jin hankali da kuma karanta musu dokar Allah a kansu Allah ce an daina alladhina yanhauna 'ani su'i wasu Allah sai muka halakar da waɗanda suke yin umarni suke hani akan mummunan al'amari shine sabon Allah subhanahu wataala wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun sai muka kama waɗanda suke kasance waton sun suka zalunci kawunansu ta hanyar yin abin da shi Allah ya haranta musu da azaba memuni azaba ta kaskanci game da abin kasance suna aikatawa na na fasikanci ji labari sai Allah ya ce falamma atau amma nuhu an daga lokacin da su wa'ancan mutanen ashabu sabt suka yi girman kai game da abinda Allah subhanahu wata'ala watan ya hana su a kansa qulna lahum qiradatan khasi'in sai Allah yace sai muka ce da su ku kasance birarra kuna kaskantatu idan mutun ya fahimci wannan ayar sai ga ashe sakamakon maida su birarra menene shine saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala to da haka aikin su ne ya jayo Allah ya ya mai da su birarra ina fatan mun fahimta wannan abun ne malin yake so mu gano a cikin karatu wa qawluhu da kuma fadar Allah wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma asafuna taqamna minhum wannan kuma labarin mutanen mutanen fir'auna a cikin suratu zukhruf Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari cewa falamma asafuna taqamna minhum lokacin da suka suka yi suka fusatar da mu inji Allah subhanahu wataala asafuna lokacin suka fusatar da Allah subhanahu wataala Allah ta intaqamna minhu sai musu Allah muka yi ramuwar gayya akan su Allah ta sai muka yi ramuwar gayya muka kama su intaqamna al-intiqam shine al-akhdh bil quwwa kuma abinda mutum bai iya ramkawa talati sai muka yi ramuwar ganya a kansu a dalili Allah ce fa aghraqnahum ajma'ina sai muka halakar da su baki daya cikin ruwa muka nutsar da su cikin ruwa baki daya faj'alnahum salafan wa mathalan lil akharin sai muka sanya su wato salafan magabata cikin waɗanda aka halakar da kuma misali abun karantawa don ya zamanto wa'azi da mutane za su biyo baya jama'a mun fahimta idan ka dauka mutanen fir'auna ubangi subhanahu wataala bai musu azaba ba kai tsaye haka a'a sai da aka samu sun aikata wani al'amari mai girma shine mi kusa ta Allah subhanahu wataala dalilin yi musu azaba na anutsar da su a cikin kogi to wannan sakamakon abinda suka aikata ne na fusatar da Allah subhanahu wataala wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala da ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma Allah yake cewa was-sariqu was-sariqa barawo namiji da kuma barauniya mace idan aka mutun yayi sata da yake rubu'u dinar a mafi kaulin malaman fikihu cewa ba a yankewa mutun hannu ai masa haddi ta hanyar sata matukar abinda bai sata ba abinda ya sata bai kai rubu'u dinar ba wanda rubu dinar kuma a kaulin malaman malikiya shine mafi adina abin da mutum zai iya bayarwa a matsayin sadaki da wanda zai aura to idan mutum ya saci abin da bai kai rubu dinar ba za a masa haji ba wannan shine mafi kaulin rinjayen zancen malamai to Allah ce wasariqu wasariqa idan aka samu mutum namiji yayi sata akwai kuma mace ta yi sata to sai Allah ce sakamakon satar nata faqta'u aydiyahuma jagorori na addini Allah ya tsora muku wajibi ku yanke hannayensu jama'a mun faita ashe ba a yanke wa mutum hannu a musulunci haka sagaga kawai sai in yani sai in yayi sata kaga sakamakon yin satar shine dalilin yin a yanke wa mutum a yanke wa mutum hannu wannan duka labari ne kauri da kuma amru shar'i da Allah yake bada labari a cikin alqur'ani mai girma wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala da Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat lalle masu musulmai daga cikin maza da kuma musulmai daga cikin ƴan uwa mata wal mu'minina da masu gaskata Allah subhanahu wataala tsantsar gaskatawa imani kenan a cikin maza da kuma cikin mata wal qanitina da masu kankantar da kai a cikin ƴan uwa maza wal qanitat da kuma ƴan uwa mata was sadiqina da masu watan gaskiya a cikin maza was sadiqat da ma masu gaskiya a cikin mata masu fadin abin da yake gaskiya was sabirina da masu haƙuri a cikin maza والصابرات da masu hakuri a cikin mata wal khashi'ina da masu tsantsar jin tsoron Allah khushu'i a cikin maza wal khashi'at da ma a cikin ƴan uwa mata wal mutasaddiqina da masu ciyarwa ta hanyar bada sadaka ko zakka a cikin maza wal mutasaddiqati da masu bayar da zakka da sadaka a cikin ƴan uwa mata was-sa'imina da masu yin azumi a cikin maza was-sa'imati da masu yin azumi a cikin mata والحافظين فروجهم da masu kare farji su ta hanyar ba sa yin zina wal hafizat da kuma wanda ba sa yin zina a cikin mata waz zakirin Allah kaseera da kuma masu yawaita ambatan Allah da yawa a cikin maza waz zakirat da ma masu ambatan Allah da yawa a cikin mata a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ubai subhanahu wataala ya tanada musu wata irin gafara mai girma wata yin gafara wa ajrun azima da kuma lada mai girma idan muka dubi wannan ayar da malayika a cikin suratul ahzab tana nuna cewa ashe idan mutun ya kiyaye wannan sifar guda guda nawa ne guda goma innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kiyaye wayannan siffofin mutun ya zama to daga cikin wannan sifar yin wayannan ababen alkhairin na daga cikin silar da ke sanya Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mutum kuma ya ba sa lada mai girma daga idan kake jin kana karanta alqur'ani kaje an ce ajran azima to kake tantama kawai aljanna ake zanci jama'a mun fahimta da kaje Allah ce ajran azima domin ba abun da ya kai ni Allah ya ba mutum aljanna babu ko akwai ba abun da ya kai malam Jabir kamar mutum ya tashi gaban Allah Allah ya miƙa masa taken aljanna wannan shi ne ajran azima a ce udkhuluha bisalamin aminina jama'a ba haka bane to kaga ajran aziman kenan ko to Allah ya samu dace da wannan Allah ce wa hadha kaseeran irin wa'annan ababin na diyawa a cikin alqur'ani cewa in kai kaza ko mutane sun yi kaza sai Allah ya musu ya musu kaza ina fatar mun fahimta wa taratan yatarattabu alayhi bi sighati ash-shart wal jazaa wani lokaci kuma a wani lokaci Allah subhanahu wataala yana gina shi sakamakon ta hanyar siga ta sharadi da kuma sakamako cewa sakamakon yana zauwa ne da sharɗi in kayi kaza in kayi kaza sai sakamakon ya zo ramu dibi qur'ani yace ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu wataala da Allah yake cewa a cikin alqur'ani mai girma Allah yake cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum idan ka ji tsoron Allah subhanahu wataala in huna tufidu shart gun malaman lugha da kaji an ci in to abin da ce ismu shartu ne in in ka kuskura kai kaza ko in kai kaza to sai jawabu sharti yazo shi da Allah ce in tattaqullaha har in kuka bi Allah da taqwa kuka yi abinda Allah yake so kuka bar abinda Allah baya so yaja allakum furqana sai Allah ya sanya muku abinda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya abinda yake rarrabewa tsakanin shari'a abinda ya shahi shari'a da bata abinda yake bambanta yake rarrabewa tsakanin sunna da bid'a abinda yake rarrabewa tsakanin tauhidi da shirka abinda yake bambancewa tsakanin jin daɗi da kuma halaka in mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala to sai Allah ya seta sa akan ya iya bambanta ababen da yake kai mutum zuwa ga cin nasara a rayuwa da ma abin da ke kai mutum zuwa ga halaka Allah ya kare mu sakamakon jin tsoron Allah sai Allah ya taimake mutum da mi da alfurqan wanda kuma alfurqan ai Allah ma ya kira da Qur'ani alfurqan ko yace wa anzalal furqan Allah ya sukar da alqur'ani wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da da ƙarya wanda yake fayyace sunna da mi daga cikin bid'a wanda yake haska tauhidi a cikin mi cikin shirka wanda daga cikin duhu ma kana ga yana haskaka mutane zuwa ga aqida ta abota wa Allah subhanahu wataala haka Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan idan mutun ya ji tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ya sanya masa mafita a rayuwa cikin komi in mutun ya ji tsoron Allah subhanahu wataala to sai Allah ya sanya wa mutum mafita a rayuwa wannan ayar mutane da dama suna karanta ta daga cikin malamai daga cikin ƴan kasuwa daga cikin mutane da yawa amma har yanzu mu gano iya ma'anar wannan ayar ba wato da mutun ya fahimci wannan ayar cewa jin tsoron Allah subhanahu wataala yana sanya Allah subhanahu wataala ya ya sanya wa mutum mafita a rayuwa to da wanda yake neman kuɗi bai gaggawar tafiya wajen boka ba domin in Allah ya kaddara sai kayi kuɗin to kaje ko baka je ba wallahi sai kayi su gaggawa ce mu dan aikin dan annabi adam wa khuliqal insan wa kana al insanu ajulan dan annabi adam akwai gaggawa gare sa ina batar mu fahimta kawai kai ne ka ji tsoron Allah subhanahu wataala kai abinda Allah yake so ka bar abinda Allah baya so ka bida mu Allah al'amari sai ka sha mamaki sai ga Allah ya taimake ka cikin rayuwa duk cikin wani kunci da ka shiga na rayuwa to sai Allah kaga Allah yana ta kama ka sauki kaga ana ta walwale ka kamar dai wani abu haka gashi nan kawai ka walwale kuma shikenan ka walwale sabanin ba abin da ke walwala mutum kamar takawa wallahi da mutane sun san irin samara da ake samu cikin jin tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar bin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so to da mutum yayi kokarin neman taka wannan gelazumce ta a rayuwa dare da rana saboda babban al'amari ne jin tsoron Allah subhanahu wataala wanda sifa ce wanda mutane da dawa ake musharaka da annabawan Allah a cikin ta ana musharaka da annabawan Allah cikin wannan cikin wannan sifar Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqina Allah ka sanya mu cikin bayunka masu jin tsoronka ina fatar mu fahimta daga Allah ce in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah yaj'allakum furqana jawabu shart Allah zai sanya ku iya gane tsakanin gaskiya da ƙarya kasan akwai lokacin da karatu ba sai an ce maka kaza bane kaza a zaka iya gano kai da kanka sai Allah ya saita mutun a saman seti na na rayuwa da zai iya mayyaza ma kansa kusa akwai wanda bai iya mayyazawa bai iya bambanta ababe saboda rishin takawar sai mutun ya iya bau'yar kasa bambanta abubuwa a rayuwa yanzu misali eh wanda yake shaye-shaye wanda yake ta'ammuli da wiwi sai ka san da jin sunan ma ka san akwai wiwi kaga za a goshi dali ko to wanda yake ta'ammuli da wiwi kai kaga ba wani ba wani furqan a tartar da shi saboda baya iya bambanta abin da yake mai kyau da mara kyau wanda yake ta'ammuli da da mata na zina wanda ke zina baya iya bambantawa amma rike sunnar annabi Muhammad kabi abinda Allah ya karantar da kai sai ga cikin al'amura na rayuwa duk abin da ya zo sai ga basira da hankali da tunani sai Allah ya taimake ka sai ka iya mayyaza abubuwa a rayuwa wannan misali ne kowa ya gura da kansa in ga tsoron Allah sai ga Allah subhanahu wataala ya fitar dan annabi Adam daga cikin kubiya ina fatan mu fahimta wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in tabu haka ne fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid din Allah ce fa in tabu idan su mushrikai da kafirai suka tuba wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa atawuz zakah suka bada zakkar dukiyarsu to fa ikhwanukum fid din Allah ce fa jawabu shart ɗan uwanku ne addini kaga fa in in huna tufidu shart in tabu fi'l shart ne ina fatan mun fahimta in tabu fi'l shart ne in suka tuba in har suka tuba sharɗin zama ɗan uwanku shine su tuba sannan ko su mi su tsayar da sallah su ba da zakka idan aka samu wannan to jawabu shart fa ikhwanukum fi din ɗan uwanku ne a cikin addini ba a cewa tubabbe ne ba a cewa da ba musulmi bane a babu wannan ina fatan mu fahimta daga lokacin da mutun yayi abin da yake yi na ta'asa domin musulunci yana shahi abin da ya riga ya wuce al-islam yamhu ma qablahu nan ne kawai Allah ya taimaki bayinsa musulunci yana yana shahi abin da yake kafunsa yanzu idan mutun zai da mutun zai yi shekara 30 yana yana cin duniyarsa yana ma sha a ga 'yan mata ga shaye-shaye giya ga ta'ammali da kudin haramun shine nan wannan shine wannan kasan da an yi abubuwa ko idan an yi abubuwa ba duk aure ba za a yi ba a je bota ba ko ba haka bane za a je ka ga an tahi da da ƴan mata da samari a je ana kade kade ana rawa haka ne ana abubuwan da basu kamata ba to idan mutun ya tuba yanzu musulunci duk wancan abun da mutun ya aikata a baya Allah ya yahi masa afallahu amma salaf Allah yana yahi abun da ya gabata sai kuma sai Allah ya dibi niyyar dan annabi Adam to kuma sai a canza masa wancan abubuwan da ya dinna zulmi bayan an goge kuma sai a bashi lada ibu kwatankwacin wancan abin da ya aikata na zulubi da mutum zai aikata zulubi miliyan 100 a ce shina da shina da yauni ko kuma a ce an auna zulubin sa ya kai ton ton miliyon na zulubi ton miliyon na zulubi to sai ya tuba ma Allah subhanahu wataala ya taubatan nasuha to sai Allah subhanahu wataala ya karkare masa wa'ancan ton miliyon na na zulubin kuma sai Allah ya ba sa lada ton miliyan guda ina ba mun fahimta to kaga ai Allah Allah subhanahu wataala mai karanci ne ko wato ba wanda yake yin wannan sai sai Allah subhanahu wataala kaddara misali a ce dan kasuwa ne wannan sai a ce yana biyar abokin dan abokin kasuwancin sa miliyan 100 misali miliyan 100 sai ya zo ayi lisahi miliyan 100 ake biyarsa kuma bai da halin biyan miliyan 100 kin to sai a ce je an yahe maka kuma an ƙara maka miliyan 100 to haka Allah yake shi haka Allah yake je an yafe maka sai kuma an baka lada ina ba da mafa'ida shi yasa shi yasa kaga wa rabbun gafur akwai karatu mai dindin girma a cikin ta wallahi Allah ya datar da mu to Allah yake cewa fa in tabu idan suka tuba wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakat suka bada zakka fa ikhwanukum fid din ɗan uwanku ne a addini wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wataala tambaya nan kakin wuce me yasa ma ake karanta wa qawlihi ta'ala wa qawlihi ta'ala me dalili bijarril lam muka ce wa taratan yurattibuhu alayhi bi sighati ash-shart wal jazaa'i ka qawlihi sai muka ce kuma wa qawlihi wa qawlihi me dalili eh wace kafin kenan eh kafin kafin tashbih ka qawlihi kenan ko wannan kafin ta take tabiya ake ta'atafi atafi ne akan ta shi kuma al-adafu ala al-marfu'i مرفوع والعطف على المنصوب منصوب والعطف على المجرور مجرور كو الله يداce da mu malace wa qawlihi ta'ala kace wa qawluhu a wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake cewa وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة Allah ce wa Allah istaqamu da dai a ce su sun daidaita ala tariqati ay ala tariqatil islam akan tafarki na na musulunci to la asqainahum ma'an ghadaqa da da mun shayar da su wato ruwa na na mamako ruwa masu masu gardi masu dadin sha an taba wani rikici da wani dan inzala da wani dan rika malam shafis yace duk cikin qur'ani babu inda Allah ya kirayo ya kira izala amma akwai dariqa cikin qur'ani akwai dariqa cikin qur'ani wa allahu istaqamu ala tariqati wa tambaya anan sai ka ce wace dariqa ce wannan ana ne dariqar annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ai wannan yazo a har yau a cikin ajinnin cin Allah yake cewa su aljin suna bada labari suka ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalika mu daga cikin mu aljannu akwai salihai akwai hafiz hafizan alqur'ani akwai alaran momi akwai ɗan agaji duka cikin aljannu akwai eh duka aljannu akwai maluman luga akwai akwai shu'ara duka ana samu take akwai fuqaha akwai usuliyin akwai malaman hadisi akwai malaman balaga duk ana sa duk akwai sai suka ce wa minna duna zalika kuma akwai waɗanda ba waɗancan ba ina akwai ɗan daba cikin mu akwai barayu akwai ɗan baya akwai mazinata akwai karuwai akwai ɗan tasha shine duna zalika suka ce kunna fara'iq da damu ma tabarki tabarki ne kungiya kungiya ce farti farti ne ina fatan mu fahimta shine Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati kaga nan sharadin shine su daidaita akan akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna daidaita ne Allah zai shi musu sai la asqainahum ma an gadqa kawai bukatar shine jawabu shart Allah ce zamu shayar da su ruwa na na marmaro zamu shayar da su inji Allah subhanahu wataala mafhum tayyib malaci wa nazairihi da makamantan wannan suna da yawa a cikin alqur'ani mai girma ire-iren sa wataratan ya'ti bilami ta'lil wani lokaci kuma sakamakon abun yake zawa ta hanyar amfani da lamu ta'lil lamu ta'lil shine ta lamun ta fayyace bayanin dalilin yin abu lamun ta fayyace a karanta da kai me yasa akai kazan misali Allah ce li yadabbaru farkon ayar miye na'am wannan ayar ta cikin suratul suratul sad miye farkon ayar kitaban ay kitabun anzalnahu mubarakun ko sai ce liyadabbaru ayatihi wala tadhakkara ulul albab ce littafi ne kitabun anzalnahu littafi ne wanda musu Allah muka saukar da shi mubarakun wanda ke tattare da albarka to kamar ka tambaye Allah miye dalilin saukar da alqur'ani sai Allah ce liyadabbaru ayati da su dinga tadabburin ayoyin alqur'ani to jama'a me tadabburin ayoyin qur'ani me tadabburi kamar mutun ya karanta ya hadda shi tadabburi me tadabburi shine ka dinga hararo ma'anar ma'anar abun shine tadabburi kuma shine ake da bukata ga duk mutum musamman ma masu karanta alqur'ani ana bukatar su dinga tadabburin alqur'ani mai girma mutum ya dinga hararo ka dauki wata aya kai sati akan ta kana bahasi kana tadabburin ta ka hararo abun da ke cikin ta na na ma'ana wannan abin yayi karanci daga cikin cikin malamai ko ba ma da lokacin wannan abun amma da cike abin da ke sa mutun ya samu farasa ka samu kaifin tunani da kuma hararo abin da yake gaba shi da tadabburin alqur'ani mai girma ina ba ta mu fahimta kuma da mun shi qur'ani wanda bai san shi ba bai tadabburi cikin sa wanda bai wanda bai san sa ba baya iya tadabburi a cikin alqur'ani mai girma amma in kana son Allah ya taimake ka da da hararo abun da ke gaba to ka zama to kana tadabburin alqur'ani mai girma domin shi alqur'ani a bangaren abun da yake bayarwa na labari ya kashi kashi uku akwai labarin abun da ya gabata to hararo irin kasu kasufanta wa'annan mutanen ya irin yadda su kasance yadda kaga ɗan film suna tsara abun ko to sai ka dinga sawwarawa akan ka cewa ga yadda kazan ya kasance ga yadda kaza to ko yanzu ma in akai kazan fa kaza yana iya faruwa tadabburin kenan ko kaji wace irin ayati kauniya na Allah subhanahu wataala kai ka tsaya ka kalli ka kalli misalin farcen ka kallai da Allah ya tsara ya tsara farcen nan naka ka dibi irin akwai darussa masu din din girma a ciki kana karatu akai kana duddubawa ka dauki misalin balaqadirina ala an musawwiya banana ka tsaya ka dube ta yanzu fa in ka narke gaba ɗaya ka mutu ka tafi kiyama bayan ka mutu aka tashi kiyama yatsun asusun da ke cikin yatsanka Allah zai daidaita su tsaf ba wanda za a dora ba hurinsa ba to irin wannan sai ka dinga gano girman Allah subhanahu wataala ina fatar kuna fahimta amma in ya zama to kawai Qur'anin babu babu na a karanta babu irin na yan jinga kun sa akwai Qur'ani yan jinga ba ba karanta a wuce to sai wai zaman to mutun yana karanta Qur'ani amma kuma Qur'ani baya iya saita sa dalili saboda baya hararo abin da ke ke cikin alqur'ani mai girma ina fatan mu fahimta Allah ta liyadabbaru ayatihi dan su dinga tadabburi a cikin ayoyinsa wal yatazakkaru ulul albab kuma abuta hankali su dinga wa'azuwa da abin da Allah yake wasar da mutane akai to muka ce Qur'ani ya kashi kashi uku a wajen labarai abin da ya gabata da kuma duniya da kake rayuwa a cikin ta Qur'ani ya baka labarin ta da kuma abin da zai zo nan gaban ka duk Qur'ani ya ya maka bayani to sai mutun ya tsaya ya hararo irin wannan tunanin in mutun na tadabburin ko to na daga cikin abin da ke sa Allah ya taimaki mutun da mutuwa da imani malam Jabir mutun ya zauna ya dinga kallo cewa wai ni kin nan fa za a waye gari wata rana wannan shagon da nake takama da shi da wannan jarin da nake alfahari da shi wata na mun rabu da juna har abada ba ni bane akai wani ne zai zo ya zauna a wannan dukiyar a wannan shagon gidan da nake gina nake ta kawatawa fa wannan gidan wata rana wani ne zai zo ya ya mai a cikin wannan gidan ina ina naje a wata duniya wata rayuwa ta daban wadda ta sha bamban da wannan rayuwar da nake rayuwa a yanzu kuma ita waccan rayuwar jin dadin ko rashin jin dadin ya ta'allaka ne da yadda nayi rayuwa ta tun yanzu a wannan duniyar ina fatar mun fahimta to yin wannan tunanin yana sa mutum Allah ya taimake shi da mutuwa da imani ko kai ne ya samu Allah sai ka ji bai fasi bai da lese fasi a wajenka saboda kana tunanin cewa fa ana iya kasancewa fa kana cikin wannan abun sai ka wuce domin ita ba ta shawara ko ba wanda ake shawara da shi a duniya don mulkinsa ko don malintarsa ko don ya san ƙur'ani ko don ya ƙware a wajen technology ko ya ƙware a wajen wani karatu na duniya da za a ce dole za a yi shawara da shi a ce intellectual ne a wannan ya kamata a nemi ra'ayinsu a duniya ake neman ra'ayinka in kana raye kake numfashi a tambaye ka ya kake gani kaza amma fa mala'ika mutuwa shi baya shawara da kowa ba a yi shi ba ɗa da mace ta haifa a duniya wanda ya kai ya isa wanda mala'ikan mutuwa zai shawara da shi a lokacin dukkan rayuwarsa a shakamata mutum ya dinga tadabburin cewa ya rayuwarsa za ta kasance bayan ya mutu shin yana cikin wanda Allah yake cewa fa'amman ladina su'idu shin yana cikin wannan sai ya dinga tunani wai shin yana cikin wanda Allah ya ce kaga wa'anda suka ji daɗi to fa fil jannati khalidina ma damatis samawat wal ardi sati ata'un ata'an ghairu majzum suna cikin aljanna wai shin makomarsa aljanna ce ko kuma a'a yana wancan wancan farti Allah ya kare mu wanda bai da dingai su sahabbai da salafus salih a kullun tunanin su a rayuwa ina ne makomarsu take wani huri ne za su shiga ina ne Allah zai kai su sai suna ta dibin suna rena abin da suka aikata na ayyukan alkhairi suna ganin kai wannan aikin fa bai kai ba Allah ya sa shi aljanna kuma in ya dibo rahama ya dibi girman rahamar Allah sai ya sanya kuma ya ƙara kuzari wala Allah cikin ganin daman Allah subhanahu wataala to Allah zai iya sa ya dace amma daga lokacin da kaji cewa a zuciyarka wai kai kana mutuwa dan aljanna to ka yaudare kanka wallahi ka yaudare kanka baka gano Allah subhanahu wataala ba kana yaudare kanka ne yi kokari ka zamanto bainal khawfi war raja kullun kana da cin tsoron haɗuwarka da Allah kuma kana kwadayin abin da ke wajen Allah na alkhairi sai kaga ka ƙara kuzari da kusantar Allah subhanahu wataala kuma kana rike sabon Allah madaukakin sarki to shine nan Allah yake cewa wala tazakkara ulul albab to wannan wa'azin ne mutane da yawa ba su har yanzu wa'azin ho bai wuce shinkafa ba tunanin gida kawai tuwo kawai bari dai gida bari in yi kaza in yi kaza wannan kullu shi ne wa'azin mu kawai ina ka fito kasuwa ina za ka kasuwa in ba yanzu ba sama sama da Allah ya ce maka an fara karatu matasa sun sun fantsama cikin cikin karatu ko amma irin shekarun baya sai da Allah ya sauwake abubuwan kawai dai gashi ne iske wai mutum an yi lokacin da malam Jabir a kasar ne in mutum bai aure ba to bai sallah wallahi alazim nan kasar an yi lokacin da in baka yi aure ba ka sallah eh bata wajiba kan mutum ba Allah ya sauwake to amma kaga yanzu alhamdulillah zaka iske yara wasu wasu masallaci da ma kananan yara ke jin sallah ko zaka su su ne jagorori saboda Allah ya ba su Allah ya datar da mu wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa litakunu shuhadaa 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum 'alaykum shahida wannan farkon ay farkon wace sura ce ay ay a cikin wace aya take a baqara farkon ayar Allah yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas kamar dai haka ne Allah ya sanya ku ummatan wasata al'umma ta tsaka tsakiya al'umma ta tsaka tsakiya ita al'ummar annabi Muhammad Allah ya sanya ta al'umma ce wacce take tsaka tsakiya wanda ita khairul umuri awsatuha ina fata mun fahimta ai ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kamar misalin al'umma ta inji manzon Allah da sauran al'ummar su gabata kamar misalin mutun ne ya dauki ma'aikata daga lokacin da rana take fito ta fito da safe zawwa tsakiyar rana sai ya jinga da su akan misali mu doka akan dirhami 100 ko dirhami 1000 dirhami 1000 da suke masa aikin suka sabka sai ya ba su dirhamin 1000 sai ya dauki wasu daga wannan lokacin zagwa kuma faduwar rana sai ba su dirhami dubu suka yi jinga akan dirhami dubu sai kuma ya dauki wasu daga faduwar ranar zawwa safe sai ba su basu jinga ba sai ba su dirhami dubu biyu sai wayancan mutanen farkon da mutanen biyu wanda suka yake da safe zawwa rana da kuma ran zawwa yammaci suka ce sai suka dan ba tare kamar kamar an yi son kai su an ba su dubu ɗaya ɗaya su kuma an ce an ba su dubu dubu biyu eh dubu dubu biyu to sai mai gidan yake cewa eh ku mun yi jingane da ku cewa ga kuka ga zan ba ku kaza amma su wannan kawai aikin na sanya su ba mu haddade ba kawai da haka na ba su sun cancanci wannan abun shi yasa annabi ke cewa to misalin haka ne wayannan masu dubu bin na ƙarshe al'ummar annabi Muhammad ce su kuma wayancan na farin yahudi ne nabi kuma nasara kaga Allah ya fifita al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai waka zalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma tsakatsakiya litakunu shuhada'a 'alan nasi dan ku kasance masu shebayi da sheda game da mutane al'ummar manzon Allah za ta bayar da sheda gobe alkiyama cewa annabi kaza da wale da wale sun zo domin annabi ce za a kira annabi nuhu sai Allah ya tambaye annabi nuhu ka isar da abu da na aiko ka da shi mutanen su sai su ce ya Allah mu wani annabi bai zo ba wani annabi da zo da ake cewa annabi nuhu sai Allah ya kira annabi no sai ya ce kaji al'umma ka sun ce baka zo kai musu wa'azi ba sai sai Allah ya tambaye sa kana da shaida sai ya ce kware daga sai ya Allah yana da shaida sai Allah ya tambaye sa waye shaida ka sai ya ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ko kuma sai a kira al'ummar manzon Allah sai ta bayar da ta bayar da shaida sai da zai karanta wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas to bayan mun ba kare bai da shaida akan al'ummar su gabata wa yakunu rasul wa yakunu ar-rasul alaikum shahida mu kuma annabin Allah sai zaman to yana bada shaida akan cewa duk wani abu da aka aka zo a duniya to manzo Allah ya bayani kasancewa a rayuwa dan uwa ba wani alkhairi a duniya fati sai da manzon Allah ya nuna wa al'umma shi duk wani alkhairi a duniya sai da annabin Allah ya dora al'ummarsa akai kuma babu wani sharri a duniya face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya tsoratar da al'umma sa akai yanzu dole kaga yana abin da yake to wallahi ya san abin da yake shi haka ne ba wanda zai ce maka bai san wai abin da yake ne yanzu wannan duniya ta wuce daga ce baka sani ba ban sani ba baya zaman towa uzuri gaban Allah subhanahu wataala to sai Allah ya tambaye ka me yasa baka sani ba na'am wace amsa mutun zai ba Allah sai Allah mun tsaya neman shinkawa to dan neman shinkawa ka aka aka halice ka ai akwai gaya akwai hadafi da yasa Allah ya halicci dan annabi Adam to kuma al-insani ya kamata ta yaji wara'a hadafihi mutum yana tafiya bayan manufa to wannan ita ce muka rasa a rayuwa galibin wasu wasu mutane da yawa ba san mu suka zo yi duniya malan jabi wallahi suna da yawa mutane bila adadin kaga mutum gashi masha Allah da siffa da kamala amma bai san me ya kasa yi duniya ba sai gashi gashi nan da mutum siffa na tsatse kana ganin su kaga mutumin kirki sai in ka tsaya ka dauki muka rayuwarsa ta tabatini sai gano ashe tsohon dan iska ne wallahi matar aure bai bari ɗan mata bai bari duk zawarin nan ya san su to me amfanin sa kaga wannan ya nuna cewa bai san me zoyi ba bai san me zoyi ba duniya kaga mutum gashi duk cizo da shi duk cizo da hurhura amma saboda bai san aikin da zai duniya ba sai ga ya rike da sigari yana hurawa wai ta mai dadi ne wa gawashi saboda ta mai dadi ne wa gawashi wai sai tana rage susi kaga wannan yana cewa ashe bai san abin da yazo bai a a duniya ga mutum yana daga kwalbar giya yana sha sai mutum yana bibiyar warin diyatai warin diyatai da malam garin na akwai suka tabbata kwatsuwa da diyatai ba nan garin wajen yawon jarabar neman matansu suka kwace da ɗiyarsa ta cikinsa a kayan kwaso su ba ba an ji kumiya ko Allah ya sauwake Allah ya sauwake kuma wannan abu masu illa mana rahima rabbi sai wanda Allah ya gada ma ya ji tausayinsu amma in babu kanan akwai kanan ba ka bane Allah ya kare mu sai Allah yake cewa ويكون الرسول عليكم شهيدا النبي صلى الله عليه وسلم mai bada shaida akan Qur'anin tashin alkiyama wataratin yati bi adati kai wani lokaci kuma yana zawwa da adat ta kai kai tufidu ta'lil allati litta'lil wanda ita ma tana bayani ne na abun da shahi bayyana sababi misali sai Allah ce kai la yakuna dawlatan bainal aghniyai minkum aga ne wannan ayar tana cikin suratul suratul hashr Allah subhanahu wataala yana ana jan hankali ne Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil tace kai la yakun la yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum dawlatan afwan kai la yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum ma afa Allahu ala rasulih kusa annabi sallallahu baya cin dukiyar zakka da shi da ahlul bait duk ahlul bait baya cin baya cin zakka ko ahlul bait baya cin baya cin zakka an an haranta wa manzon Allah da shi da ahlul bait cin cin dukiyar zakka to sai aka sanya wa manzon Allah dukiyar fai'i fai'i shine abinda aka kawo manzon Allah ta hanyar ba ayyaki ba abinda ya shigo ta hanyar ba yi ba yaji ba amma ita ai abin nan ganima Allah ya bayani fadilla Allah na da khumsuhu ko ta Allah Allah na da khums dai cikin dai saman biyar ke da Allah subhanahu da manzansa to kuma musulmi suna da dai cikin dai cikin da su za a raba ma amma dukiyar fai'i kam abinda aka shigo ya shigo ta hanyar hannun manzon Allah sallati falillahi walir rasul na Allah ne kuma da manzansa sai ce wali zil qurba da kuma makusanta dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba sa cin dukiyar zakka wal yatama da kuma marayu wal masakin da da miskinai wabn sabil da kuma dan hanya wanda guzuri ya kare masa sai ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum saboda kada ya kasance dukiyar kamar an tana zagayawa tana kewaya tsakanin mawadata masu kudin ne ake baiwa to tunda an hana wa manzon Allah cin dukiyar zakka da shi da ahlul bait kinsa to ashe ya kamata su ma abu da musu wata hanyar da za su mora ko kada da manto kullun eh kullun jarin kawai ga ma ga ga masu kudin ne yake ya kamata a ce ana samun wani abu na kudi yana jujjuya a hannun wa'inda ba masu kudin ba masu kudin ba shi yasa wani malami ke cewa ina jima matabai bil qayyim jawziya ne yace kamar tunanin a ce za a kudintar da kowa kowa sai yayi kudi to kamar mutun yana fada ne da yadda Allah ya halicci duniya a rayuwa Allah ya halicci duniya bitafawut wani zai huce wani wani yahi wani haka ne ko ba yadda za a yi a zamanto sawasiya a duniya ba yadda za a yi a zamanto kai ayi kai daya dan gidan barawo da ya sato aka sace barawo ne ya sato sai aka sace ce ka ce duniya ba kai daya to bai da za a yi a daidaita a duniya a zaman to sawasiya bayewa mustahil wa yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan saboda sashi su dinga dokar sashe lebarori in Allah ya yi duniya kowa kowa alaji ne dalibin za ta yi dadi wa za ka kima mota kai wanke maka na'am motar kawa zai wanke maka duskin gidanka idan ta cika wa zai yashe maka na'am idan an kawo maka kaya daga Ghana ko Abuja ko daga Kano daga Nigeria wa zai sauke maka su eh aga duke sai ta fito bai da dadi ko sai akai wasu saman wasu wasu dinga cin arziki karkashin wasu haka Allah yayi yayi wannan rayuwar sannan kuma in ka ga mutum ba wanda ke ci karkashinsa to wannan wannan kawai ka bar shi inda ka gansa kasan akwai arziki kuma akwai akwai wadata akwai arziki akwai wadata duk wanda kaga ba wanda ke ci karkashinsa to babu wadata tare da shi arziki ne ke da shi yake da amma bai da wadata ina batar mu fahimta haka Allah subhanahu wataala ya tsara shi yasa tunanin a ce bari a rage haihuwa dan dan awadatu to fada ne da alqur'ani mai girma wallahi wannan fikirar fada ne da alqur'ani mai girma ba yadda za a yi ba a taba tarihin duniya ba daga ce ga wani gari kowa mai kudi ne ko an taba bayayiwa impossible yanzu ta kanta misalin yanzu America da take ta tinkaho da cewa ita ce ke da fisans mondial misali take iddiai idan ka talakan America talaka sai ya baka tausayi America talaka ba su talakawa ne shin tana cikin kasashen suke da ita ce cibiyar kasuwanci ta ta duniya amma babu talaka shin India suna da cikin kasashen suka ci gaba a duniya babu talakawa akwai talaka a irin shin fa da America akwai talakawan ba su da za su kwana ba akwai talakan da shi bai san ba a ina zai kwana kaga wannan tunanin na awawantar da ku cewa ai yawaita yawaita iyali yana sa talauci kaga wannan ya nuna cewa mutum karatun da yake ma na duniyan bai fahimce shi ba dama kuma bai san Qur'anin ba ai duk inda kaga ana yawan ana zancan arziki to akwai alamar tawaga ta tare da shi ko ba ga bane karanta tarihin Balqis ka gani a Qur'ani zaka suna iddiyayin cewa mu ma abuta karhi da kuma gamu gamu da yawa ina batar mun fahimta kuma na taɓa bada misali nace misali cewa eh ka san cewa aihuwa yawanta mutane cikin gida akwai albarka da yawa a ciki akwai albarkoki a ciki yanzu kaddara sai a ce kai irin dan masu tsari dan bariki ma irin tunani yan bariki da guda ne gare ka dan da guda kasal tunna kana ganin kamar ya wadata to sai Allah ya tsare maka shi sai ya girma sai ta yi ya master an economy ya zaka kuma ya samu post mai kyau akai nome kin sa yanzu kaddara kawai sai ya auro irin su irbariki irin uwarsa da ka auro irbariki kuka kuka sa tarzarar iyali kuka kuka haina haihuwa kana ganin yanzu idan ya samu duk abin da yake samu sai yana tunanin tallafa maka a rayuwa yanzu ba kawai kokari yake ya yasa diyansa a condition ba ga bane to ban fa kaga shi an manta da da shahisa amma in ka iya da yawa in wani ya tsale ka kan wani zai zai tallafa maka kuma na na taba bada misali nace da kaddara a ce misalin biki ne ya taso sai a ce gidanku ku duka ba wanda baban ku ya haifa ku uku ne ku uku ne to sai a ce za a yi biki zalim wani za a yi gudunmuwa to su ku sai a ce kowa ya jika 50 50 jika za su tashi jika 150 to kaddara a ce kuma mutum goma ne a gidanku aka ce ayi jika 50 50 na'am aga an samu 500 go aka ta yi da ya gidan go Allah ya datar da mu malace wataratan ya ati bi ba'i sababiyya wani lokaci na zawa da fa'un ba'un ta sababiyya fa'un ta ba'un ta sababi ay allati tufidu sabab misali allati zalika bima qaddamat aydikum agane zalika bima qaddamat aydikum wannan sakamakon abinda hannayenku suka aikata ne ana yawaita ambata hannu saboda kusan duk abinda duk abinda mutum zai yi to hannuna da gudunmuwa a cikin wannan wannan al'amarin farkon ayar Allah ya ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatluhum al-anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu azab al-hariq kaga wa naqulu dhuqu azab al-hariq Allah zai ce da su ku dandane azaba ta gobara kamar ka tambaye Allah dalilin yasa aka ce su dandane azaba ta gobara sai Allah ya ce zalika bima qaddamat ay bisabai bisabai ma qaddamat aidihi sakamakon abinda hannaye suka aikata ne a gidan duniya sai Allah ya ce wa anna Allah laysa bizallamin lil abid ubangiji bai kasance mai zaluntar bayinsa ba wa qawlihi da kuma fadar Allah lokaci naktafi bi hadal bi hadal qadr malan jabe ce lokaci yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu a cikin abin da muka karanta kurakure Allah subhanahu wataala ya yafi muna har yau malam bi gushi bayan annabi cewa aljazaa'u min jinsil amal sakamakon aikin mutum sakamakon sa ko wannan kuma mun karanto ayoyi birjik suna da yawa akwai da ma mun timaye ba mu kawo ba irin misalin wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ku nemi gafarar ubangiji sannan kuma ku tuba zuwa ga Allah idan kuka yi wannan to sai Allah ya ciyar da ku rayuwa mai dadi kamar da Allah ya faɗa yake cewa walau annahum aqamut tawrata wal injil wama wama unzila ilaihim min rabbihim la'aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim kaga duka wannan sakamako ne ko to Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma ya samu wani lafiya zaka mu rike da kyau aljaza'u min jinsil amal sakamakon mutun na daga tamfare daga irin aikin da mutun ya ya aikata a rayuwa yadda kasan mutum bai shuka wake a lokacin da ake shuka da kuma kaka ya zo ya girbi dawa yana yiwa waka ba yadda mutum zai aikata wani al'amari face sakamakon al'amarin irin abin da ya aikata ne a rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da wannan ya sa tana da wani da wani da wani wani bawon Allah malam Jabir ba lokacin kashi minti bi suna yi wani wani bawon Allah ne wanda yana da lura ta ta larura ta hauka to shi a ida sa duk in kai masa alkhairi sai ce eh kai wa kanka idan kai in kai masa alkhairi kai ma kanka to wata rana sai wata wata mace kamar ta ya tana garin ya addabe saboda mahaukaci ne kullu in yazo da ka in kawai sai ta kai ma kanka duk abin da kai masa kayama kanka wata wata rana sai zo gidan wata mata neman sadaka sai ta ta samu abincin guba sai ta basu yace kiwo kanki da yazo ya zauna kuma ya ci bawai ci ba yana zaune sai ƴaƴan wannan matar guda biyu ne ko su na manta sun dawo daga daga boko sai suka zo wajen kayama kanka don kowa yana kira shi da kayama kanka wannan menene kai makanka menene ci abinci ne ko za ku ci suka ce eh aka baka Allah ba kawai sai suka samu dai abincin ko da aka jima kuma sai ya zama to karshen ajalin su to wallahi tace na wallahi na ma kaina aka munci kai tace ta sanya mu diyanta da kanta guba ashe za ka gina ramin mugunta ka gina da Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته